أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غلوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعرف والقاتل لما سبق نافي الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله هم قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم آتتنا يا رسول الله إن غدوت لوكة كيسا مكو ran asabar yana halika daga iyalinka wato daga ɗakin aisha wato wannan yana nuna darajar ummul mu'minina aisha lokacin da ka tashi daga iyalinka wato darajar da ake nunawa a nan cewa ita iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tubayyul mu'minina maqa'id lil-qital kana nuna wa muminai inda za su tsatsaya saboda sha'anin yaƙi wuraren da za su tsatsaya ko da yi amfani da maka'ida wurin wuraren zama wuraren da za a zauna kamun a shirya koko inda za a tsaya a shirya yaƙi wallahu shi Allah sami'un yana jin abin da kake faɗa alimun yana sane da abin da kake aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yaƙin badar a cikin watan azumi sha bakwai ga watan azumi ya malfarƙani ya maltakal jama'an to sai kafirai suka yi rantsuwa an kashe musu manyan su mutum saba'in an kan wasu manyan mutum saba'in to sai suka yi rantsuwa wasu suka ce ba za su ƙara kwana da mata ba sai an yaƙi muhammadu wasu suka ce ba za su ƙara gyaran su masu ba sai an yaƙi muhammadu wasu suka ce ba za su sha tare ba sai an yaƙi muhammadu shi ne aka yi ta shirye-shirye aka yi ta shirye-shirye shekara ta biyu watan azumi ya ƙare to a cikin watan shawar sai suka iso madina da shirinsu sosai wato mayaƙa mutum dubu uku aka iso madina aka sauka sun iso madina ranar laraba a cikin watan shawar sha biyu ga wata suka iso madina suka tsaya a dutsen odu da muka tsaya wurin laraba alhamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shawara da mutanensa me kuka gani ga mayaka sun zo sun same mu har garin mu za mu fita mu tare su mu yaƙi da su ne ko za mu shirya sai sun shigo mana gari me kuka gani a cikin shawarar ya ja Abdullahi bin Ubayyin a matsayinsa na babban mutum a gari domin lokacin da manzo Allah ya iso gari abin da ya sa ma bala'i ya samu ci Abdullahi bin Ubayyin an gama shirin komai da komai za a naɗa shi sarkin madina katsam sai annabi yanzu sai aka manta har yanzu ba tuna ba to saboda haka ne bala'in girman nan sai ya kulle manzon Allah baya son sa baya son zuwan sa baya son zaman sa baya son girman al'amarin sa sai ga dukkan makiyin manzon Allah wanda karfin manzon Allah ya danne shi a garin amma makiyi ne ana sallah da shi a dole ana komai da shi a dole amma makiyin annabi ne shi ake kiransa munafiki to shine shugaban su sun ka wajen ɗari uku da yan kai wajen ɗari uku da sittin to shine babban su to da annabi ya shawara da mutane dama Allah yake masa wa shawirhum fil amri sai za a zan ka tawakkal ala Allah kai shawara da sabban ka cikin lamuran da ba saukar maka da wahayi ba sai Abdullah ibn Ubayyin da waɗansu mutane suka ce masa ya rasulullahi mu zauna a gida ko sun shigo sun same wannan gari Madina yaƙi baya cin garin muna zaune a nan za su shigo mana mu tasan musu da mu da matanmu da ƴaƴanmu ƴaƴanmu da matanmu sai ta jifan su da duwatsu mu halakar da su shi ya fi akan mu fita waje mu same su waɗansu kuma suna ce ya rasulallahi mu fita mutar da karnukan banza mu fita mutar da karnukan banza ai in mun zauna a gari wato mun ji tsoron su kenan ko ba ma alƙawarin da muka yi da kai kenan ba ran da muka yi maka mubaya'a mun ce za mu kare ka yadda za mu kare kawunan mu da ƴaƴan mu da matan mu in muka bari kafirai sun shigo garinka ai nan ba mu kare ka ba kenan sun shigo har cikin gida kenan mu fita mutar da karnukan banza to da aka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da farko ya fi karkata wajen masu cewa a dakata din daga karshe sai hankalinsa ya koma akan wanda suka ce mu fita mutar da karnukan banza kar su ce muna jin tsoron su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a sai ya je ya woda mara irin na yaki da silke da komai ya zo ya sallan juma'a ya hudu ba aka je yana maganar yaki cikin hudu ba to da ya sauko sai suka ce ya rasulullahi watakila mun matsa maka akan cewa a fita a fita din nan wallahi abinda kaga dama duk shi abinda duk kaga yadda zamu haka zamu yi yadda duk ka gani haka zamu yi karka ce mun matsa maka yace ai maganan komawa gida kan babu babu annabin da ya taba yin tsamaran yaki ya fito gida bai yakin bai koma gida ni ma ba zan yi haka ba lalle ne za a tafi yaki na yi ma mafarki na mafarki ga shanu a gefe na an yayyanka su ta ko'ina sai na fasira wannan mafarkin nasara sai na farki wani abu ya samu takobi na har ya dan kakkare wani wuri a wajen kaifinsa din nan yayi yayi wani abu sai na fassara abin da cewa yakin mu zai abin nan sai kuma na sake mafarki na sa hannu na cikin sulke wannan kuma na fassara shi zamu dawo cikin Madina lafiya to shi kenan bayan wannan da ya sauko sallan juma'a wani mutum ya rasu sai ya masalla daga nan sai ya tasan ma uhudu da kafa alaihi salatu wassalam Allahu akbar yaje ya sauka masauki gari ya waye ya shike da sojojinsa maimana da maisara da magdama wato yakan shirya sojojin na kashi biyar gefen dama ya sa wani komanda ana kiran gefen maimana gefen hagun ya sa komanda ana kiran gefen maisara sannan ya sa magdama masu ja gaba sannan a bar masu lura da baya ya shirya wannan yana shirya su sahu sahu shine ake bamu labari anan wai zuga dauta min halika yubawwi almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiun alim da ya shirya su to sai yace Abdullahi ibn Jubairin kai da masu harbi mutum mutum mai tan ko ku zauna a baya ku ta lura da kada waɗansu bullo ta bayan mu ko mun ci nasara mu na gaban nan ko an koro mu ku dai ku tsaya nan nace ku tsaya to shi kenan sai yaƙi yakan kama sai ko aka ci nasara din da farko da aka ci nasara da farko to sai waɗannan da suke tsaye su maharban nan sai suka ci to mu tsayuwan me muke yi yaƙi ya tafi karewa ga shi mutane suna kashe kafirai suna kwashe ganima mu muna tsaye muna kallo ai ba don kallo muka zo ba don yaƙi muka zo abdullahi bin jubair ya ce wallahi in mun bar wurin nan mun sabi Allah mun sabi annabi mun sabi Allah kuma wani abu zai faru nan aka tsaye da mu ko ba za mu bar nan ba wanda suka ce a ai yaƙi muka zo ba kallo ba sai suka zarce to da suka tafi abdullahi ibn jubair yana kira sun tafi to sai Khalid ibn Walid sai ya ɗauko wasu dawaki sai kullo ta bayan su wato dawakin Makka sojoji mahaya suka kullo ta bayan su sai abin ya karye kamun wani lokaci yaƙi ya zama yadda ya zama ba kamar na farkon ba da farko an ci nasara sosai to da yaƙin ya karye sai kamun wani lokaci tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirai ba kowa kafirai ne kawai suka zo suka ritsa shi alaihi salatu wassalam suka ritsa shi waɗanda suka saura a wajensa ba su da yawa da suka ritsa shi abdullahi ibn jahshin ya ga ba zai iya yin kowai ba sai ya kifu a kansa masu duka da takobi da menene suna yi akan shi abdullahi ibn jahshin to shi kenan da da annabi ya tashi sai ibn kamiya sai ya jefe shi da wani dutse sai a musabun umairi sai ya zo ya jitta tsakanin annabi da shi ibnu kami'a sai ko ya sare shi ya kashe shi shikenan sai ya ihu ya ce ai na kashe muhammadu na kashe muhammadu to sai abu ya ɗaiɗai ta cewa ai an kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallama to waɗannan mutane suka zo suka taru shi dalhatu um, zubairu yana jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kauda shi daga inda yake inda wurin da yake da jinin nan dan ya riga ji ciwo a goshi ya ji ciwo a kumatu ya ji ciwo kuma haƙorinsa ɗaya ya karye na ƙasa a cikin haƙoran ƙasa to shi kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallama kamun wani lokaci sai musulmi suka zo kamar mutum talatin suka zo suka kewaye shi to wannan shine zamu karanta nan gaba yanzu Allah sun nani إذ همت طائفتين طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ تنالوك تندا ta'ifatani jama'a guda biyu daga cikin lansaru waɗanda ka ba su maimana da maisara su ne banu harisa wato daga cikin banu salma daga cikin khazraj da banu harisa daga cikin ausu to sai abdullahi ibn ubayyin sai ya gaya wa mutanensa idan an soma yakin nan mu tafi mu bashi tunda ya ƙi shawaran mu ya karɓi shawaran yara mu karya masa yakin mu tafi shi kenan sai ya ja mutane ɗari uku dama ko iyakan mutane ma dukkansu da baki ɗaya dubu ne ba hamsin ko dubu su kuma kafirai dubu uku ne to an janye ɗari uku daga cikin dubu ko dubu ba hamsin kaga saura ɗari bakwai kenan da wani abu to da aka ja sai su banu harisa da banu salama su ma sai suka za su bi sai Allah ya ƙarfafa su ya hana su sai aka ce to tunda ke Muhammadu ya riga ya rasu wahalar me za mu yi ga Abdullahi ibn Ubay ma ya riga ya ce tunda ya ce bamu iya yaki ba ba mu da ra'ayi yaki karban shawaran mu to za abin da za mu yi kawai mu je maza maza mu turo Abdullahi ibn Ubay ne zai karba mana amana wajen mutanen Makka mu samu zaman lafiya wajen su waɗannan kafirai idan matsaifa ta ne minkum tafsala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalun to su waɗannan jama'a guda biyu dai sun himmatu za su yi ne amma ba su yi ba domin Allah yana tare da su wallahu waliyuhuma saboda haka ne ma Jabir bin Abdullahi ke cewa wannan aya ta sauka gare mu ne mu lansaru amma mun ji daɗin wannan aya tunda Allah da kansa ne ya ce wallahu waliyuhuma Allah yana tare da mu majibincin mu ne mun ji daɗin wannan aya har ma waɗansu wanda ba su yi niyyar haka din bai suka ce tunda Allah ce majibincin su ne kai mu ma ina ma da mu ma haka din ne mun ya faɗa a ai sukan sun zama balle wanda ba su yi himman karewa din ba wa lallahi fa tawakkal mu'minun wajibi ne lalle al mu'minuna mu'minai fa tawakkal su dogara kullum ala lallahi akan Allah ba akan yawan mayaka ba ba akan karfi ba ba akan dabara ba a dogara da Allah Allah shine mataimaki
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدء وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي أبدر ديك كن دوغر دا الله kuma kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah dama shara'in nasarar wa in tanziru wa tattaku la dirkun kai dushe an to ai an abadar ba ku da ƙarfi an tumu azilla wannan faɗin azilla ɗin nan ma'anansa ku kaɗan ne ba ku da yawa don Allah ya riga ya gaya musu su yadda suke walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina duk girma ga baki ɗaya na Allah ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu'minai saboda haka su wato kaɗan ne ba azillatan na na saziruna ba ba na na kaskasci ba a'a su kaɗan ne ma'anansa abadar su ɗari uku ne da goma sha uku abin mamaki dokin su ɗaya shine dokin migdar mul aswad shi kadai ne dokin su a wurin yakin badar amma suna da raƙuma guda tis'in kuma takuban su duk da baki ɗaya guda takwas ne dukkan silkan su guda shida ne iyaka kenan amma kafirai sun zo ne da da da sojoji da kayan yaƙi su kuma dubu ne ba hamsin amma duk da haka da yake Allah ya bada taimako ba a samu saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ranar sai aka ci nasara aka kashe kafirai saba'in aka daure saba'in to yau din kuwa da yake waɗannan sun saki wurin da annabi yake a tsaya dama in an saba wa umarnin annabi dama fitina za ta sauka dama in an saba wa annabi fitina za ta sauka an faɗa mana cikin alqur'ani in dai an saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bala'i zai zo وإن غدوت من أهلك تبوء المؤمن مقاتل القتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum azilla kun san lokacin ku kadan ne ma amma Allah ya taimake ku da yake sharuɗan ku duk suna cike fatakullahu ku ji tsoron Allah din nan rashin jin tsoron Allah da rashin rikon bin umarni din nan ke kawo wahala la'allakum tashkurun wannan karon ma da kun yi amfani da wancan shar'in na jin tsoron Allah da hakuri da kun ga abin da zai sa ku ji daɗi har ku gode wa Allah na shiga wazifa wazifa za ka shiga zo zo riga tijana shiga ba a fita ba a ɗarar da wata ɗariƙa ba a ziyara musu wale sai wanda suke cikin dare ga za a kula da sallah ita cikin jama'a sai in ba samu ba za a girma iyaye musu biyayya za a jami'in wazifa da jami'in zikirin an samu yan uwa ka yarda za ka iya na baka da iya ciwo tijani ka ce ka karba ka ce alhamdulillah ka nemi wani mai koya maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a تقول للمؤمنين إذ تقول للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول وتولن da wannan na yanzu da na gaba malamai sun yi saɓani a cikin cewa shin yakin badar ne aka ba da wannan taimako ko ko a yakin uhudu ne aka ba da wannan taimako wasu malamai suka ce ai mala'iku dubu uku aka ƙaro mala'iku dubu biyu suka zama dubu biyar wannan na yakin uhudu ne amma na yakin badar ai an riga an gaya mana yadda abin ya yiwu استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين دبو ديني أكتا أكتا يجيز لكي to nan kuma aka ce in sun yi haƙuri sun yi haƙuri sun ji tsoron Allah Allah zai ba su gudunmawan sojoji daga gare shi na mala'iku dubu uku wato istaqulil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalin ba zai ishe ku bane in Allah ya kawo muku taimako daga gare shi na mala'iku dubu uku a kawo su a saukar su taimake ku yaƙi ai in kun yi kun ji tsoron Allah kun yi hakuri Allah zai muku haka to wannan saboda a can badar kafirai dubu ne su kuma ɗari uku ne da goma sha uku da taimako ya zo sai ya zo daidai da yadda kafirai suke kafirai dubu ba kaɗan mala'iku dubu ɗari uku da goma sha uku sai suka zama riba to yanzu kuma kafiran dubu uku ne su dubu ne ba wani abu saboda haka sai a kawo mala'iku dubu uku daidai da kafiran makka su kuma dubu ɗinsu ko dubu ba hamsin ɗinsu sai ya zama riba kamar na ranar badar bi salasati alafin min almala'ikati munzalin bale بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين بل إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بل مناسو مناسو الله يمنى تيمكو إن صحابي wato haka din ne ku zai taimake ku in tasbiru wa tattaku in dai kuka ji tsoron kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah bale in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha sannan su wayannan kafiran nan suka zo muku da irin wannan taurin nan nasu tauri mai kama da da da da da da da da huruwan wuta yumdinkum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai kawo muku madadi ba ba dubu uku kawai ba zai kara muku dubu biyu su zama dubu biyar min al mala'ikati na mala'iku musawwimina wata qira'a musawwimina mala'ikun su zo ko su zo da alamomi irin naku domin sojoji dole sai da alama don su in sun je za su alama a goshin doki da bayan doki a kulla wani abu ko sufi ko wani abu dai wanda yake za a kulla haka za a sa wa raƙuma mutane ma za a sa musu alama a rawaninsu ko a rigarsu don saboda in an gauraya kowa ya san makiyinsa in kaga alama na masoyanku dai ka san masoyinku ne saboda haka ne sojoji kullum bayuwa sai da alamomi kowane kowace bataliya tana da abin da ake gane ta da shi bayan babban alama na farko tukuna sojojin ƙasa a yi musu alamomi na kama da ganye-ganye kasan yawanci a cikin ganye a cikin daji ake yaƙi sannan na sojojin ruwa ai musu riguna masu kama da kumfa-kumfa sannan sojojin jirgin sama ai musu riguna masu kama da gizagizai wannan babbar alama kenan sannan kuma kowane soja akwai wata irin alama ta bataliyan su don kowanne ya san daga daga bataliyan da ya fito ya san irin umarni na wani kumanda zai bi to irin wannan alama kenan musawimin suna da alamomi irin na soja na sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ana yin haka ne tun daga lokacin ne aka san haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne a nan makka ya tashi amma ya fi kowane mutum iya dabarun yaƙi har laraba suna mamaki har yahuda nasara suna mamaki sallallahu alaihi wasallama saboda shi da umurnin Allah yake aiki min al-mala'ikati musawwimin وما جعله الله ما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله saukar da mala'ikun nan dubu uku ko dubu biyar su zo da alamominsu ɗin nan Allah ya yi wannan ne don ku ji daɗi kawai a'a amma mutan da ai ba haka aka yi musu ba wa ma anzalna ala qaumin ba'di min jundin min as-sama'i kunna munzirin in ka tila sai ta wahidatan wato tsawa ɗaya kawai take halakar da kafirai komai yawan su saukar da mala'iku wannan sai annabi ake saukar masa da mala'iku don kawai sahabbai su ji daɗi ai mala'ika ɗaya ba yana karewa da duniya gaba ɗayan ta balle barni arnan makka saboda haka Allah ce ya saukar da wannan mala'iku ne don sahabbai su ji daɗi don su ji daɗi وما جعله الله إلا بشر لكم دم يزم البشر gare ku kusan kuna kan gaskiya ne wato a badar dai mala'ikun ittifaqan sun yi yaki amma udu ba su yi yaki ba don saboda wannan bin umarni da ba yi ba shine ya kawo wannan sun zo dai amma ba su yaki ba domin lokacin da aka kashe musabun umairin shine dama yake rike da tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya tashi sai ya ganshe ce mus'ab ka zo nan ita ba mus'ab bane ni ashe mala'ika ne ashe mala'ika yace ba ba mus'ab bane ni ba ni ba mus'ab umayyin bane ashe mala'ika ne sabbai sun ga mala'iku ranar badar sun ga mala'iku ranar ranar odu amma jara Allah bashe lakum wa litanma inna qulubukum bihi dan zuciyarku ta natsu da wannan irin taimako na madadi daga Allah mutum inna qulubukum bi wa man nasru amma fa nasra ba ta hannun sojojin sama ba ta hannun sojojin kasa ba ta hannun sojojin ruwa ba ta ma hannun sojoji mala'iku din a'a wa man nasru illa min indillah wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim nasara kullum daga Allah take shike rike da abarta in ya ga dama ya kawo in ya ga dama ya rike wato shine mai ba da nasara shi kadai kamar yadda sojoji suke da alamomi na rigunansu da alamomi na na na hulunansu haka suke da alamomin kalmomi a wurin yaƙi abinda za su kalmar da za su yi amfani da ita yau daban wadda za su yi amfani da ita gobe wato ita kalmar istilahi in soja ya gamu da soja ya masa wannan kalmar in bai amsa bare to ya zan ba nasu bane to wannan su ne alamomi musawwimin din ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين الله يا هكني أرانا بدر ليقطع دي ينك طرفا ونركني من كرفي من الذين كفروا don ya yanke wani ƙarfinsu gefen ƙarfinsu bai ƙare da su a ranar badar ba amma ya yanke wani ƙarfi mai ƙarfi a cikinsu sai bayan shekara shida sannan ya ƙarasa su a fathu makkata kenan ya ƙara karya ƙarfinsu gabaki ɗaya ba tarafan ba kullum ya sa tarafan min allazina kabaru aw yakbitahum ko kuma ma ya kada su gaba ɗaya fa yanqalibu khaibin su koma a cikin asara su zama tabaku ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يا رسول الله كبرني دسو dama in ka ji Allah ya ce wa annabi zarni wa man kharajtu wahidan to mutumin da aka ce a bashi da su ya kare wa zarni wal mukazzibina bari da masu karyatawa barni da su to anan ya ce masa ba ruwanka barni da su wannan aya makiya annabi suke dauka suna ce ai Allah ya gaya wa annabi ba ba wani lamari a hannunsa a'a annabin da aka bashi wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira ace ba wani lamari a hannunsa annabin da aka ce wa ma atekumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantu ace ba wani lamari a hannunsa annabin da aka ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah ace ba wani lamari a hannunsa a Allah ya ce ne ba ruwanka barni da su na'am lamarin su baya hannunka barni da su wato sai ya kawo abubuwa guda hudu da yace annabi ba ruwansa din sai ya kawo abubuwa guda hudu da yace wa in gadawta min ahlika tubawi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiun alim idha ma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول المؤمن ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منقلين بل انتظروا وتتقوا ياتوكم من فوق هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه وما جعله الله الا بشيء لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله الذي لكم ليقطع طرفا من الذين كفروا ɗaya kenan yace zai musu abubuwa guda biyu a duniya amma ba ruwanka ka bar ni da su zan muku zan musu ɗayan abubuwa guda biyu in na ga dama a duniya liyaqta tarfan min alladhina kafaru in karya jerin karfin su a duniya aw yakbitahum ko ko in kada su gaba daya ba ruwan ka ni zan maka wannan aikin fa yan qalbu khabin laysa laka min shay aw yatuba alaihim in naga dama kuma in ba su musulunci daga ba su tuba zan musulmi aw yu'azzibahum in naga dama kuma in bar su su je lahira suna kafirin musu azaba shin wannan abuwa guda hudu menene annabi zai ya ciki don Allah ya ce ya bar shi da su zai yi wannan sai ya ce wai laysa laka min amshi manansa annabi ba ba wani lamari a hannunsa a annabi akwai lamari a hannunsa Allah ne mai lamarin shi yasa lamarin a hannunsa gaskiya ne lillahi lamru min qablu wa min ba'du amma wa innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi sallallahu alaihi wasallam laysa laka min amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azibuhum fa innahum zalimun a cikin wannan lamari guda hudu babu naka a ciki bar su da Allah in ya ga dama ya yanke karfinsu in ya ga dama ya kada su gaba ɗaya in ya ga dama ya musu gafara ya ba su musulunci tun ba su mutu ba in ya ga dama ya ba su mutu kafin ya musu azaba guda hudun nan ba ruwanka da ko ɗaya shi zai yi abinsa subhanahu wa ta'ala zai yi maka wannan aiko mutum ne da mai gidansa in mai gidan nasa ya ce lamarin gidanka ba ruwanka ya tube masa lamarin ne ko ya masa gata ne kai ne da gidanka da matanka da ƴaƴanka da abubuwan da suke fada akan kowane mai gida suna fada akan ka sai mai gidanka ya ce ba ruwanka da sha'anin su bar ni da su daga kai an dauke maka ne ba wai an ce hannunka cikin ikon su bane to haka aka gaya masa laysa laka min amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahu fa innahum zalimun to walillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ما في السماوات duk abubuwan da suke sama wa ma fi lardi da duk abubuwan da suke kasa duk gabaki ɗaya mulkin Allah ne yadda ya ga dama yake yi yadda ya ga dama yake yi ya gafiru liman ya sha wa aziyu man ya sha a cikin cewa in ya ga dama ya yanke gefen karfin su in ya ga dama ya kada su in ya ga dama ya musu gafara in ya ga dama ya musu azaba dan ka riga ka san komai na Allah ne yadda ya ga dama yake yi a cikin dukkan lamarin sa ya gafiru liman ya sha'u wanda ya ga dama ya masa gafara tun daga duniya in musulmi ne ya tuba ya masa gafara idan kuma bai tuba ba musulmi ya mutu in ya ga dama a can lahira sai ya masa gafara ko da bai tuba ba wannan shi na ƙi da munafik sunna amma kafiri in Allah zai masa gafara sai dai ya tuba tun bai mutu ba ya zama musulmi amma in ya riga ya mutu kan babu gafara a can ba zai samu gafara a can ba amma musulmi ko mi yawan ka ba irinsa dan bai tuba in ya je lahira Allah in ya ga dama zai masa gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa inna rabbaka la dhul maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله yaƙi ya karye aka samu shahada mutum saba'in da biyu dukan ubangiji ya riga ya girmama su ya ba su matsayin shahada musamman shugabansu wato amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine shugaban shuhada shi hamza da
hindu binti utba ta same shi ya zama gawa sai ta ji haushin abin da ya mata bara a badar domin an kashe mata ubanta utba din da aminta shaiba da yan uwanta a badar da yawa sai ta fede cikinsa sai ta ciro hanta ta tattauna ta ci ta ci ta ci haba in ban yi haka ban huce ba sai annabi ya samu an yi wa amminsa haka yace la in azharani Allahu alaihim la umassilanna minhum 70 qatilan ko 40 qatila cikin wata riwaya ni ma wata ranar Allah ya bani nasara sai na yi wa mutum 40 irin irin yadda suka yi babana dinnan amina dinnan sai na mutum 40 haka sai ubangiji ya saukar masa duk abin da aka yi muku in kun zo ramawa ku rama daidai da yadda aka yi muku kamar yadda zo a cikin ƙarshen suratul nahl fa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wannan kenan sai manzo Allah ce don Allah aje a dubo mini Sa'd ibn Rabi yana cikin matattu ne ko yana cikin rayayyu sai aka je aka ana neman sa sai aka samu yana kwance yana yana yana numfashi ce annabi ne suka ce annabi ne ya turo mu neme ka mu gani kana cikin matattu ne ko kana cikin rayayyu ta ce wallahi ku ce masa na gode na gode ina cikin matattu na gode na gode na gode ina cikin matattu na gamu da ubangiji na amma wallahi tallahi in kuka bari ɗayanku yana da rai wani abu ya samu manzon Allah ba ku ta hujja wurin Allah ku tsaya ku tsaya in kuka bar wani abu ya samu manzon Allah mutukan ɗayanku yana kitta ido yana da rai wallahi ba ku da hujja wajen Allah ku tsaya sannan kuma da da aka kwana gari ya waye akwai wata mace an kashe mata mijinta an kashe mata ƴan uwanta an kashe mata ƴaƴanta hankalinta a tashi tace ita dai sai ta ga yadda manzon Allah ya kwana sai aka ce ai ya samu sauki tace wallahi ban yadda ba sai na ganshi sai aka yaye mata labule ta ga dai fuskansa dai a kumbure ta ce alhamdulillah kullu musibatin dunaka hadar duk abin da ya samu musulmi duk musibar da ta samu musulmi in dai ba kai musibar ta samu ba ta tafi a banza Allahu akbar yadda lansar suke son manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ummu marata ita kuma ta tsata ta harbi sai ta harbi sannan yassa fadima ta wanke masa jini ta kona tabarma ta sa masa magani wato wani yana nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin magani wagar ta dawon nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abubuwa duka Allah ya yi su ne don jarraba shanin duniya dama an gaya mana annasu niyamun idza ma tuntabahu mutane bacci suke a zaman duniya ba za su farka ba sai sun mutu shin a cikin mafarki dan ka mafarki ka yi yaƙi da mutane sun fasa maka goshi sun karya maka haƙori sun ji maka ciwo a kumatu sai ka farka ka ga lafiyar ka kalau sai me ba komi ai shanin duniya mafarki ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam yadda yake a wurin Allah nan ai kaga ikon Allah ne don a fitar da maganganun munafikai masu cewa mhm gashi nan gashi nan shi da kansa ga abin da ya same shi ai da annabi ne da wannan abu bai faru ba Allah shine kadai Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wannan irin jarrabu za su faru ne don a fito da imanin masu imani kaji dai wani ya yi kusan mutuwa yake yin wasiya ce wallahi matukan ɗayanku yana da rai in wani abu ya samu annabi Muhammad ba ku da hujja wajen Allah kaga wannan an fito da magana mai kyau ba da irin wannan ranar ta fito ba ina za a samu jin waɗannan irin maganganun waɗansu ko ce to dama Muhammadu ne ya zo ya fitar da mu daga cikin addinin iyayenmu muka rabu da ƴan uwanmu to gashi ya mutu maza maza ku kira Abdullahi ibn Ubayyin ya je ya haɗa kai da mutanen Makka a samu mana amana mu samu zaman lafiya kaga da irin wannan bai faru ba wannan maganganun banzan ba za su fito ba to irin waɗannan abubuwa kullum suna faruwa bala'i ne dama ubangiji ya ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan an kawo mu duniya ne don a jarrabe mu a nuna a nuna masu yin kyakkyawan aiki da masu yin mummunan aiki shi musulmi mumini ta inda duk aka juya ya san Allah Allah ne kamar dutse yake ba kamar ganyen kan juji ba ganyen kan juji in yana samun ruwa ya fi kowane ganye kyau in ko ya samu rana ya fi kowane ganye karaya sai ya riga kowane ganye bushewa to wannan ba mumini kenan ba a wannan wa minan nasi kenan man ya abudu Allah ala harf fa in saba khairu ilma annabihi wa in saba fi in qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah amma shi mumini zai zama kaman dutse ne hadirin damana nan yake samun sa baya shiga daki ya fake rana nan take samun sa baya shiga inuwa ya fake ɗari nan yake samun sa baya neman bargo ya ruhu komi nan so zai samu dutse shi ba bai damu ba to haka mumin ya kamata ya zama duk abin da ya gani ya san abin nan daga Allah yake in abin nan mai muni ne watakila akwai wani abu da ya aikata aka yi masa sakamako da sakamakon ma yazo an yi ragi wa ma asabakum min musibatin bima kasabata yadikum wa yafu an kaseer duk musibar da ta same ku ku kuka tsokano ta da kanku Allah ma yakan yafi masu yawan ne ya kama ku da kaɗan daga ciki to irin wannan duka jarraba ne daga Allah ya ayyuhal ladzina amanu to bismillah لا تاكلوا الربا ضعفا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي أعدت للكافرين يا كو مؤمني لا تاكلوا الربا na haramta muku cin riba kan ku rika cin riba kuna tara kuɗi kuna ɗora wasu akan waɗansu a zafan mu zafatan wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah in dai kuna so ku zama ɗan aljanna masu babban rabo ɗin nan wato shi riba haramun ne Uh, wanda Allah ya jarrabe zamani yanzu da shi ya gama duniya ko ina da ko ina saboda banki bankuna shi riba iri biyu ne akwai ka ɗauki bashi wurin mutum in ka ɗauki bashi wajensa ya ce maka sai dai in ran da za ka biya ni za ka biya ni sule a sule da taro kamar irin na da kenan to akwai kuma wanda in ka ɗauki bashin in kun yi alƙawarin da za ka biya in ranar ta yi baka biya ce to sai dai in za ka ƙara mini kaza ni ko in baka lokaci kaza shi ma riba ne to wannan duka haka bankuna suke yi wato ƙari din to kuma wajen musayan abubuwa akwai abubuwa wanda suke rabawiyun a zinariya da azurfa kaman abubuwan ci duk dai an yi maganar su a cikin furu'a to duk da Allah ya hana kada a ci riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dirhami ɗaya na riba ya fi mutum yayi zina da uwarsa sau da yawa saboda haka an nisanci maganar riba yanzu abin da ya zo ya same mu a dole mu yadda ba mu da iko shine bankuna bankuna shirin bankunan wanda suka shiya bankunan ba musulmi bane yahudu ne da nasara su kuma ba sa bin dokokin musulunci su yahudu tun da farko ma yana daga cikin abubuwan da ya hada fada tsakanin su da Allah yana cewa fa bi zulmin min allazina hadu harramna lin tayyibatin hillal lahum وبسد عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه suna cin riba alhali ko mun hana musu cin riba amma ba su daina cin riba ba su yahudu to tun daga lokacin har yanzu su suke mu'amala da riba kuma su suke tafiyar da dukkan bankunan duniya a yanzu da yahudawa za su janye dukiyarsu a cikin bankuna sai duk dukiyan amerika sai ta kare saboda haka ne muke cikin wannan bala'i yadda ba za mu iya rabuwa da shi ba maganinsa sai dai mu yi ta istighfari mu yi ta tuba ubangiji yana cewa na riga wa qad fassalakum ma harrama alaikum illa ma tsartum ilayhi na riga na yi muku bayanin abubuwan da na haramta muku kuma na riga na ce in kun matsu ku rasa maka to wani tsira raira bazin wala adin fala isma alaihi na haramta mushe na haramta cin jini to duk waɗannan idan mutum ya matsu ya rasa abin da zai ci maimakon ya mutu yunwa na halatta masa ya ci haka kuma mutum ba zai sallah ba sai yayi alwala illa ruwan rashin lafiya ko rashin ruwa ta samu sai kai taimama mutum ba zai sallah a zaune ba ko a kwance dole sai a tsaye in kai sallah ba a tsaye ba sallah ka ta ɓaci amma in kai rashin lafiya an baka dama kai sallah a zaune ko a kwance in halin zaman bai yiwu ba to halin da muke ciki kenan yanzu idan muka ce ba za mu yi mu'amala da bankuna ba abinda zai fara faruwa rukunin musulunci zai koma guda hudu ne wato ba za a je haji ba kenan ba dama a je haji tunda ba a zuwa haji sai an hada da bankuna to rukunin musulunci ya fadi baka da dama ka kunsa nerori ka je ka je makka ba zai yiwu ba to ashe kenan sai ka hada da banki kuma ka aikin riba kenan to kuma kullun shi musulunci yana lura da irtikabu a kafkir dararaini wato ma'ana irtikabu a kafkir dararaini kana cikin daki kana so ka fita dakin kofa sabi ne ɗaya ƙofar sai zaki ƙato ya zo ya buɗe baki yana jiran ka biyo ta wurin ya karya ka zaki ɗaya ƙofar kuma maciji ƙato ya zo ya tsare wurin ya ce in ka biyo ta wurin zai karki shi ma zai sare ka ɗakin kuma akwai katifa ko akwai bargo ta ina za ka bi sai ka ɗauki bargon ko katifan ka jefa maciji ka wuce duk dai ba mafita mai kyau to shine irtikaba kafin darraini to maimakon musuluncin mu ya zama rukuni hudu alhali rukuni biyar ne to tunda Allah ya ce in mun matsu ya halatta mana lokacin matsuwa Allah ya sani mun matsu ya halatta mana lokacin matsuwa kuma yanzu in kana da kuɗi kana kwana da kuɗinka a gida barayi za su yi wogayya su zo dukkan kuɗinka ka bamu in ba haka mu kashe ka amma in sun san kuɗaɗe suna banki abin zai ɗan sauki sauki ha kuma in za ka yi ciniki ba za ka iya kunsa kuɗinka ka kai wani gari ka yi ciniki ba amma in dirham ne sai ka ga ka kiyaye rayuwarka to shi ko musulunci kullum yana kiyaye yana kiyaye rai da farko bayan ya kiyaye bayan ya kiyaye addini da hankali yanzu ga wasu abubuwa kaɗan ne gwamnati za ta ce ta hana kada su shigo ƙasar nan ko kuma kar su fita ƙasar nan sai mutane su matsu ta kuka to balle in an ce komi kar ya je ƙasar waje kan na ƙasar waje ya zo gare mu don ba abun da za mu kai ƙasar waje sai mun haɗa da banki ba abin da zai zo mana da ƙasar waje sai mun haɗa da banki tashe banki ya zame mana dole kenan ta wannan hanya muna kauna ubangiji ya mana gafara tare da istighfarin da muke yi amma mutum shi da kansa a gidansa in zai ba wani musulmi bashi ya dora masa riba to Allah ba zai yafi wannan ba don ba larura la takulu riba tsafa mudaafa wa taqulla ku ji tsoron Allah ya kuma mene mu ji tsoron Allah Allah fa ko bai ce mu ji tsoron sa ba Allah bin tsoro ne wai hazzirukum Allah nafsa la'allakum tuflihuna in kun ji tsoron Allah za ku samu babbar ba Allah ya ba mu
واتقوا النار التي أعدت للكافرين
واتقوا النار التي أعدت للكافرين كجي tsoron Allah sannan ku ji tsoron wuta wanda ba a shirya ta domin ku ba duk inda kuka ji ana faɗin wuta a lahira wuta a lahira ba a shirya ta don musulmi ba a'a sai dai in musulmi ya kai kansa da kansa in kaga musulmi ya shiga wuta to shi ya kai kansa da kansa ba a ce ya bi hanyar da za ta kai shi wuta ba kuma an riga an masa bayani filla filla in kai kaza za ka zama dan wuta in kai kaza za ka zama dan aljanna in kai kaza za ka zama dan wuta in kai kaza za ka zama dan aljanna to me zai sa ko ka aikata abin da zai sa ka zama dan wutan tunda ba shirye wuta domin ka ba wattaqun nar allati udda lil kafirin amma idan mutum ya ya dana tarkon tarkon gafiya in dan akuya ya zo ya taka tarkon tarko bai sani me sai ya kama yana tsammanin gafiyar ce ta taka saboda haka musulmi in ya aikata aikin kafirai sai wutar lahira ta kama shi in ba masa gafara ba tana tsammanin kafiri ne sai dai mai ceto daga ba in ya zo ya ceto a kiyaye wata kunnar lati ku ku kiyaye wannan wuta wanda ba shirya ta domin ku ba o iddat an shirya ta ne kafir don kafirai
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله duk lokacin da ubangiji ya bada umurni ku bi umurninsa war rasula duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ku bi umarnin Allah da na manzon Allah bin umarnin manzon Allah shine bin umarnin Allah idan a Qur'ani duk inda aka samu adiullah za a samu adiur rasula ko adiullah wa rasulahu ko adiullah war rasula zaka samu dai suna hade ba za ka samu adiullah kadai babu ar rasula duk Qur'ani gaba daya amma akwai wa adiur rasula shi kadai ba faɗi Allah ba don an san biyayya wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine biyayya wa Allah din wa atiyur rasul la'allakum turhamuna akwai shi cikin suratul nuri ku bi umurnin Allah ku bi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ku samu rahmar Allah
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين bayan kun ji tsoron Allah kun ji tsoron wuta wadda ba shirya ta domin ku ba an ba da umarni a bi Allah a bi manzon Allah sallallahu alaihi sallama to ai gaggawa zuwa aikata ayyukan alheri ai gaggawa zuwa ga aikata ayyukan alheri kullum in muna sallah muna roƙon Allah ya sa mu hanyar annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai muna cewa Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim أولئك الذين أنعم الله من النبيين من ذرية آدم ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن الله يا قسم تقسوشن أنبا يكن أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات سنا غغاوان أيكة أيكن alheri to mu gaggawa cikin aikata ayyukan alheri farillai da nafilfili farillai dai salloli kowa ya san su na filfilin salloli kowa ya san su to a yawanta su a yi ta yin su da yawa haka zakka kowa ya san ta farilla kenan na filfilin zakka kowa ya sani shine taimako da da da, da ba da sadaka da dai taimako duk abin da ya shafi addini ta harkar kuɗi haka kuma azumi bayan an yi farilla a yi nafila haka kuma haji bayan an yi farilla a yi nafila kuma a yawanta istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah domin istighfarin ubangiji ya ce kamar yadda ya ce la'allakum tuflihuna a baya nan haka yace ma wajen istighfari din yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'mine ku tuba wa Allah ku samu babban rabo sannan zikirin gaba daya ina ce wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihun ku yi wa Allah zikiri zikiri mai yawa in kuna so ku samu babban rabo to wannan su ne za a yi ta gaggawar yin su a yi ta gaggawa a cikin rayuwar rayuwar yar kaɗan ce in ba gaggawa ake ana cusa ayyukan alheri da yawa a ciki ba to za a yi nadama in an je lahira shekara dubban miliyoyi za a zauna in wahala ce a uzu billahi in daɗi ne shekara dubban miliyoyi amma wannan tsakanin sittin da saba'in ne a wurin masu tsawon kwana saboda haka a yi ta gaggawan aikata ayyukan alheri sari'u ila maghfiratin min rabbikum a cikin wata kira'a akwai wau wa sari'u amma mu kira'an mu sari'u ku gaggawa ila maghfiratin zuwa ga neman gafara min rabbikum daga ubangijinku ku ta tuba ku ta tuba ku zama wal mustaghfirin bil sayr ku ta tuba ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ku ta gaggawan ayyukan da za su kai ku aljanna aikin neman aljanna ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin aljanna din nan ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin wato gidan aljanna gida ne mai yalwa da za a hada sama da ƙasa fadin su to fadin sama da ƙasa gidan aljanna mutum ɗaya kenan wato a lahira uiddat an shirya wannan duka lil muttaqina fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khata ala qalbi basharin qat in an shiga aljanna za a ga abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abun ma bai taba shigowa zuciyar wani yayi tunanin wannan abun akwai shi ba domin yanzu ko mutumin Kaduna idan ya shiga wani hotel a Tokyo wato Japan ko a Paris ko a ko a Ingila ko a America in ya shiga wani hotel lalle ne zai ga wani mala ainur ra'at sai ya ga wani abin da idonsa bai taba gani ba kunnensa bai taba jin abun ba bai taba sanin cewa abin wannan abun za a samu irinsa a duniya ba anya wannan wurin duniya ne yau da za a tada mutanen da suka mutu shekara ɗari da suka wuce mutanen ƙauye ne ba san ko ina ba sai ƙauye daga ƙauyensu gidan kara sai gidan bukka sannan yanzu a tashe su a ce da ba mutuwa suka yi ba bacci suka irin na sabul kafi in an kai ɗayansu cikin hotel ko na abuja ɗin na aka kai su ba kai su ma da nisa ba in aka buɗe idonsu cikin hotel sai ce haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun Allah ya yi gaskiya Allah ya kawo mu aljanna Allah ya yi gaskiya ya kawo mu aljanna sai su yi tsammanin aljanna ce ta zo a'a duniya ce ta yi kusan karewa aljanna kaman za ta fisge ne ta tada duniya ta karbi wuri na'am shi yasa ta kawo irin wannan fotiloli abubuwan jin daɗi da yawa wato ita duniyar ne kamar lahiya ta fiskanto ne tana jin tsoro ita duniyar kamar za ta gudu ta bata wuri ga ta a guje lahiyar tana tahowa kamar duniyar tana tsoro ne za ta bata wuri a guje ma ƙara ba shi an yi tsaho kuma hu in kaga abubuwan ni'ima na jin daɗi na hotiloli sai kai tsammani wannan ba duniya bane haka kuma da za a kai ka wurin wuta inda ake kera injunan motoci da sauran manyan injuna in kaga wutar sai kai tsammani kai wannan wuta irin ta lahira ce ba irin ta duniya bace ba irin ta duniya bace to kowa ya mai da hankali ya gaggawa aikata aikin alheri yadda zai kutar da kansa tun daga nan duniya tun baka mutu ba da ka mutu magana ta kare sai dai ayyukan da ka shirya na alheri wanda suke sadakatun jariya wato sadakan da bata yankewa shine zai rika binka a baya in kuma ka shuka sharri shi ma zai dinga binka baya uzu billahi sulazo sari ila mafiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardi lil muttaqin saka ka wazira mataka to ka je ka gaya mata in an shiga ba a fita ba a hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa amma ana son duka waliyan Allah za a kula da sallah za a bi haƙƙin miji za a kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a ita ba a ce mata ta yi jalɗin sallah ko jalɗin wazifa in ta yarda na ba ta daga shehu tijjani Hudan lil muttaqin wannan aljanna ba shirya wa kowa ba sai masu tsoron Allah to tsakanin uiddan lil kafirin da zakanin uiddan lil muttaqin ai akwai wasu mutane akwai wasu mutane su ba muttaqin bane su ba kafirin bane to duk mutumin da bai ji tsoron Allah ba amma musulmi ne duk abin da kafiri yake aikata mummuna yana aikata cin amana ne sata ne shaye-shayen giya ne neman mata ne fashi da makamai miyagun abubuwa ƙarya da ƙazab da zagin mutane da kafirta musulmi duk kana aikatawa to waɗannan abubuwa duka kai musulmi ne kake aikatawa to lallai in baka tuba ba za ka gamu da wutar da ba shirya ta domin ka ba don kai musulmi ne tun da kai ba muttaki ne bane aljanna an shirya ta don masu tsoron Allah Allah ba mu tsoron Allah
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين su muttaqin din nan masu tsoron Allah din nan a can baya an faɗa mana halayensu da aka ce da aka ce allazina yaqulu rabbana innana amanna فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستقيمين بالسير an faɗi halayensu a can su ne muttaqunan nan da aka ce kula wa nabiyukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu nan kuma an ƙara mana sifofin su har yanzu aka ce su muttaqinan nan su ne allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i su ne masu kashe kuɗin su saboda Allah a cikin jin daɗi ma suna kashe kuɗin su saboda Allah a cikin halin wahala ma suna kashe kuɗin saboda Allah to a cikin halin suna wadata suna da wadata ma suna ba da taimako suna ba da sadaka a halin suna cikin matsuwa ma sukan gutsura su ba wa wani saboda wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan zaɓi waɗansu mutane in sun ga wanda ya fi su jin yunwa to allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza da ko wanda suke haɗiye fishi al'afu inda al-maghfira mutum ya maka abu mai muni sannan ka haɗiye fishin baka rama ba wannan kana da amma kai haka saboda Allah ne to wannan ma tsoron Allah ne wal kazimin al-ghaiza wal afina anin nas haka kuma wasu yafe wa mutane in sun musu laifi wancan kam ya haɗe fishin ne bai rama ba ba sani ba ko wata ran zai rama ko wata ran in ka zo ne wani abu wurin zai hana amma afina shi ya yafe gaba ɗaya ne ba haɗi yawa yi ba ya yafe gaba ɗaya ne to wannan shi ne ci gaba a cikin yafe wa mutane wancan ya haɗe fushinsa bai rama ba in zagi ne in duka ne bai rama ba in wani keta ne bai rama ba ya haɗiye ne ko wata ran zai rama ko ko zai kullu wata wata hanya amma wannan ya yafe ne gaba ɗaya wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin musamman masu kyauta wa mutane cikin kowane kowane hali wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin cikin kowane hali masu kyautawa mutane to waɗannan sune almuttaqina wanda Allah ya shirya aljanna domin su masu neman aljanna dai ana jin duk yadda ake a samu hanyar aljanna wuta kuma ana jin yadda ake a fada cikin ta dan Allah mu nisanci hanyoyin da za su kai mu wuta mu kama hanyoyin da za su kai mu aljanna in mutum ba ya da kuɗin da zai bayar din ma ai yana da bakin da zai istighfari ya salatin annabi la ilaha illallah ya tayi da yawa mana wa kullallahi kaseeran la'allakum tuflihun
zuwa ga shiri bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah shi kara maka lafiya da kokarin taimakon addinin musulunci baya ga mutum ne aka tura shi kos kuma ina da mata uku amma an masa alkawarin mace ɗaya ne kawai zai tafi da ita to ya za a yi ya kara kuma ɗaya zai yi ya tafi da mace da kishi biyun ba
a wannan ai a cikin kos ɗin da zai in dai ba ƙasar waje ne ba ai zai in ba kasar waje mai nisa ba to wannan ase ya ba su zaɓi zan je kos shekara nawa shekara ɗaya zan je kos sai ku yi haƙuri zan tafi da wance ko ya yi ƙuri'a ko ya ɗauka in ya ɗauka ana ɗauka in ya yi ƙuri'a ana yin ƙuri'a to wanda ba za ta yi haƙuri ba sai ta faɗa in za ta iya fita ta kashe auren sai ta fita in za ta yi haƙuri ta yi haƙuri sai ya je da guda ɗayar da ƙuri'a ta fitar ko kuma da ya ɗauka ɗin wannan ta zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina fata ka sha ruwan lafiya bayan haka akan maka Allah kullum ina bin limamin musalla idan yayi fatiha da sura sai ya kara da qul huwallahu na tambaye su sai yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani hadisi ya ce duk wanda yayi fatiha da sura a sallah ya kara da qul huwallahu zai samu wata lada ta musamman wannan haka ne ko kuwa akwai eh wato sallan farilla ne ko sallan nafila ne a sallan farilla in sallan fari ko sallan farilla ne ai don ya karanta qul huwallahu akan wata sura bai sallarsa bata wace ba amma dai yayi abinda ba shine sunna ta ajiye ba sunna ta ajiye in ka karanta fatiha ka karanto wani abu na cikin alqur'ani ko wata sura cikin alqur'ani shi ko ya karanto sura guda biyu to in ya mai da wannan sai ya zabe kamar wata hanya daban idan almajiran sun tashi akan wannan kullum suna yin wannan sai abun ya yadu a samu wata mazhaba daban cewa kullum an karanta fatiha an karanta sura sai an ƙara kul huwallahu to wannan sai a kawo raba a cikin musulunci
zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri Allah su kara maka lafiya tambaya ta nan shin ya halatta mace matar aure ta dinga sa kayan maza wando da riga irin na maza ta dinga shigan maza a takaice ba ta aure ce ko ta musulma
idan riga da wando ɗin irin ɗinkin da ake wa mata ne adon mata ne babu laifi domin manzo Allah ya, ya ba da umarni mata su rika sa wando ya fi musu sutura to riga da wando in irin ɗinki na mata ne babu laifi amma in kamantuwa da maza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man tashabba bir rijali minan nisa wa la'ana Allahu man tashabba bin nisa'i minar rijal duk matar da ta kamantar da kanta mazaje to Allah ya la'ance ta dukkan namiji da kansa kamar mata Allah ya la'ance shi kowa ya rike irin yanayin halittarsa da Allah ya yi masa
sai wani abokina ya ce mini dan menene muke sun faɗa farin zani mana kewayewa lokacin da muke yin wazifa din nan
wato farin zani na kyalle da ake yi a cikin wazifa a shehu tijjani radiyallahu anhu lokacin da ya koma fas a gidan haya ya sauka to yana gidan haya kowa yana shiga yana fita to sai sahabbai suka ba shi shawara ya kamata shi fida wani shimfiɗa fari sol a tsakiyar su don kada mutane su zo suna ratsawa in mutum mai hankali ya ga shimfiɗa fari sol an shimfiɗa dai ba zai taka ba to ana yin haka har aka gina masallaci da aka gina masallaci sai suka koma da wannan shimfiɗa shehu tijjani bai hana ba to sai ya zama alamar yan tijjaniya kuma alama ɗazun nan mun ji mala'iku sun zo da alamar sojoji mun ji yadda sojoji suke yin alamomi na jirgin ruwa daban na jirgin ƙasa daban na jirgin sama daban don kowa ya san dan uwansa yanzu an naɗa ka ambasado ka je wani gari kyallen Najeriya nan sai ka ɗinko wani kyalle daban wanda ba kore da fari kasa ba sai ka kyallo wani kyalle daban ka ɗaura kofar gidanka in an ka tambaka ce a kyalle ne duka ko kuma baka ɗaura ba gaba ɗaya a kaga ba zai yiwu ba ko kuma ba kyallen ba amfanin komai amma alama ce ta Najeriya wanda ya hango daga nesa ya san wancan tuta alama ce ta Najeriya wanda ya zo kusa ku a sa masa alamar doki biyu suna shirin kamo wani tsuntsu a sama shine alama ta kusa wanda ido kusa zai gani ai alama ce ba ake sallah kan darduma ake sallah kan buji kura bai zama tsayu ai ko dodo muka sa a tsakiyar mu muka kewaye muka ce la ilaha illallah ai ya lalace balle kille ai la ilaha muke cewa rashin sanin addini ba san addini ba su da malamai Allah ya bukata alhamdulillah Allah samu ga annabi Allah ke lamarin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba musulunci karfi Allah ya daukace shi Allah ya taimaki masu taimako a cikin sa Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah ya jikin musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله